أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاهد وقال ولله مولانا berada iman dan ilmu sosial. Dalam mereka berdiri dan juga tidak dalam Waktu orang lain yang ada tapi berdapat bermain berwala juga sama menjadi orang yang ada kadir. Waktu orang mana yang ada orang yang bukan akan menjadi kada a zartar da bawa kada a zartar da dabba kada a zartar da mata yari da kuɗi na wura kada mutum ya zartar da ɗansa da ya haifa ya ce ba tare da wani dalilin shari'a ya da ya akwai wani dalilin shari'a sannan na ana maka hukunci yaro ana tashi amma rana na hankali ba rana na kusurci ba ba rana na jirgi ba a rana na jirgin na najar sarfa wadda kuma ya haɗa da har maraya da za ka zama suna musamman a kan rauka in man da ne ya kai ba a zukan maraya na sai a wanda ya zo ko kuma ya lalace wannan kuskure di dia adalah apa dia ada kemajuan moral. Nah, kemajuan berarti mana? Ada ada ini semua berjalan. Kata ayat sekarang yang lama moral dan Nah, ini alimat jumlah itu sudah. Dan apa? Abang kau ada lagi. So agar awak ni kena kena ini jadi marah. kada ka rage shi da mugunta kada ka rage shi da sirri amma da Allah da kullu shi ne rana mana بسم الله الرحمن الرحيم وعنه أنه مر بسيان من قريش نكسه ليلا وهم يرمونه وقد جعل ذلك إليه كل خطيئة من ليلهم فلما رأوا عمر فرجوا قال ابن عمر هم على هذا لعن الله على هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من كسر شيئا من الروح درجة متفق عليه علم حديث الحلوى يوم أبو هريرة جلالة تعالى تمنع عليه هما وأبو رجل عمر أبو رجل عمر hadisin da muka karanta na mata wadda wato ta tsare kyanwa a nan muka ta ta tsare kyanwa ta kulle ta ta hana ta abinci ta san ta sani tana bukata abinci tana jin kukarta tana jin tana kuka tana kuka tana kuka har su kulle kankara har ta mutu wannan abin da sai ana mutu sarki sai ya dawa sai ga wasu da wannan aiki saboda ta cutar da ita malaman tafsiri na hadisi da yawa aka ce matan mamakon su da yawa aka ce to ai in haka ne ma ka ga daman na daman da na amma wata da don abin ya ba su cikin kwanyi isra'i ba za da sallah sun da ba da labari suka ce alaƙa da idan ta yi kawo saboda yamma a matsayin da zan su ma da ana tare da amma za a masu azaba na za a yi masu azaba da mutum da yamma da kai a cikin ta an gane ba shiga da dindindin ba ba da shiga wata jinsi da yake kasa da Allah ya tsare eh musulmi ba za a ta da kuma ya tabbatar da inda ya shiga wuta Allah ya kiyaye mutunta amma kwana nawa zai a wuta wata nawa zai a wuta shekara nawa zai a wuta Allahu akbar mun gide a cikin wuta Allah ya rinka yawa da wuri Allah ya ba mana kuɗi sarki ya ga mana kuɗi da yawa wani duk da rafika ya ce ka alifin sanadi ne ma ta rasu rana ɗaya lissafin rana guda a wajen Allah shi ne lissafin da muke yi shekara rana ɗaya bande to a lissafin ana aka ce mutum zai kwana ɗaya wuta Allah ya ce ku zartu kenan a cikin wuta ya sa a lissafin wajen ubangiji a nan sallah sallah har yanzu kwana biyu da wani biyu kwana ɗaya da rabi hijira ma ai ko da da da rijiyar da kuma na da da yi kuka da kuma kaga ana maganar kwana ɗaya da rabi ma bai gama cika ba za ka karin mutum ya ce ya yi da za a ka ha bari shi zai da ya shiga Allah ya Allah ka raba mu shiga to ibn Umar yake cewa wata rana shi ibn Umar ya wuce wasu samari na gurin tawa sun sun aje wa sun tsaura sun aje shi sun mai da shi abin wato nuna kwarewa da hannu an gane kare suna nan da abin hannun na ga tsuntsu a daure suna da dakwarin to wanda ya yi iya hannun zai sami idan idan menene kwari ne ko baka wani ne ake yin wane ne wane ne jibiya to jibiya jibiya sai suka ce jibiyar da ba ta samu ɗan ba ta na wata ne an gani ka kawo kanta na don kuma ka samu zuciya yi kaga an gani na kaga an gani to sai sun yi wannan suna cikin wannan sai ga yi kuma ya taho shi ne sai da suka kai kan kuma su suka wuce suka kuma suka wuwa da suka wuce ibn umar ya zo ya ga ya ga ciki ya san ya ga ciki ya ce waye wannan sai ce la'ana la'ana ta kuma ka san wani wani kake nan dabba ba ba a da a kowace kake dabba ko wanda an ke yankawa Allah ne ke yanka Allah ne Allah ne ke yanka duk wanda aka ce Allah ya ce yan bakin kanta ba wani abu amma har kawai babu wani abu zai zama zalunci shi ne sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya yi wani abu ne ya zama wato abin harbi abin gwada harbi ko ba shi ne kage ba abin gwada harbi a garin nan shekaru da suka wuce ya tallabe wani ya zo ga wani da laya a ba laya bindiga ba ta shi man sa wata jaki kalmar rakiya wani ya sa shi ke da ko an hanzu shi da za ka bindiga ba ta kashi da yake kwanan shi na gaba ana wata abar da aka ce a ce haka ne gara a jami'a a aka biya ka sa a kuya kalma har mu daya aka yi kaga yi wannan abin da ke yi wannan wannan tsara tsara har mu daya ya zama ya yi sa da ya daya ya daya ya daya ya daya da ka ji abu da zai hannun jama ba ku ne ba za a yi da dabba ba ko da ne muke da mota wani mutum da mutum da ganganci ya ga dabba yana iya yadda da ba zai haƙi ka ba ce zai haƙi ta yana yana mutum da sai dai idan tsaya mutum zai samu shi a ɗari ba nan kuma ita ka mutu ya fi ciwon ayan gani akwai lokacin da haka kuke su zai zama wata na matsala ga wanda ya zai kuma mota to amma a ce yana da dama ne da kawai ko mata ne mai kawai na tashi shi ne daga tashi kuma ce shi ne saboda yin suna tashi masu shi ba za ka rika kafo na wanda ba mutum wata shekara wajen shiga gari wani mai harka ya zama shi a kan ya yi ya yi ya yi ya yi na nuna yadda zai yi da yadda masu kai ya taka ya yi ta kokari kowa ya yi a masu taka shi gaba labarai ce ya yi faki tirela ya yi faki a tsaya zuwa da zai yi lafiya ba mu ta ko sai zo mun ka eh na kun ba to sai mun ka ta wannan ba ba mu amma dai mun gani ba da sauran na na ka kai ko to ko kuna ga wannan da ga kokari ba a ku zakiya kuna da da da da da da وعن انس رضي الله عنه قال آية البلد بفتح العين المهجمة والراء وهو العدد والشق الذي يرمى إليه أبوها فرنا نعم وكينا فترة كلمة غير ita abin da ake nufi da karar wato da yi wa rafata shi ne abin da ake rufa don hannu na abin da za a ce don ana so a sami mai har ya ce wanda ake hannu shi wato wasara ne ke wanda da sassan karar وانا رسول الله محمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البغاري متفق عليه ومعناه قوة العلم أثر حديث كأنس يجعل أسفار تفقع بريده وقال صلى الله عليه وسلم يا أنس أتجد قومي كل أكيد أتجد كل أكيد ولا شيء har yankan dabba ma a yi a wajen wanka. An gane idan za a yanka ramunan da iya to ana son a samu wani shirya mutuwa da ana yanka idan suka ga kan wasu a yanke ne kafar jiki da za su samu na ruwa yanka amma da wanda kaji yana ga kan wani a yanka shi ana da sauran ya kama su ba na damuwa da wannan abin ba a halittar ya za a da wasu dabbobin a yawa na lokacin da ke yin agama ake rigima na inda suna kake da za a yi kuma ban su da hannu da yi haka وعن علي علي سويد بن مقرع رضي الله عنه قال لقد رأيت نساء السبعة من بني مقرن ما لنا قادم إلا واحدة لدمها أخبرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بسرعة سابعة إخوة الدين أكبر عليه حديث لدى أبي علي سورة المؤمن جلال الآية تفتح عليه شيء وقلوك موالد موكا يا يوسف وأتاكد حرمك كتابك sanni na bakwai ya ce kuma muna da baiwa guda ɗaya ita da suke mana hikima baiwa kuki dukan mallakan kusan bawa ɗaya aka samu na da yake mallake shi da yawa bawa ɗaya mutum biyar ne har ma aka samu wani ya kare da naki ɓangaren misali ba wanda mutum biyu ke mallake shi sai dai yi ce ka siyar mun da za ka mutum ya ce ba zai siyar ba misali sai ce to ni na wa ɓangaren mallaka ka na na yin kashi sai dai yi ce ni ba yin kashi shi ne ba wa ba a ni da ake fasi rabin shi ba wa na rabin shi na da ka ga yanzu inda yana aiki na awa yanzu da hudu ko awa goma sha biyu ne shi da awa shi awa shida na tunda lokaci yake bawa da abin da yake cikin rani to su waɗannan su ko kai duka bawa su to shi ne sai ce wata rana kawai sai ƙaramin shi ya ma'arika a kawai don cin zai labarin malin na shi ya kai wa manzan sallallahu alaihi wa sallam baiwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya mana umarni ya ce kawai ku kai haka wai da malama suka ce shi ainihin ƴan tawon shashi na wani limani ya zama ƴan tawon ya hau kai amma tunda sun ga wannan shi ne mutuna duk suka yarda kawai aka yanka domin jama maka saboda in ba haka ba za ka haɗa Allah. Yanzu ana tafiyar bayi yanzu babu bayi, amma da da wasu da suka yi kama da bayi. Na nufin wajen ayyuka. Direbobi siya masu hawan kwalci abubuwan na kwasi kama da wani na nan ana tsakai a da ruwa a kagani ba na nan su ba yi bane hukunci ta hukuncin su ya yi kama da wani na kyautu kamu na nan a kan ne suka ne ba wai wani abu ne daban ba za ka ga wasu mamu masu sautawa kamar su ba mutum ba to ba ne da ana son a rinka tausaya mu dan ne dan ne hasalin bayi ma mu za ta sallah sallah mu ciya ya wala ta kalli ruhu min al'amali ma la yanzu sai ce bai za ka za ku yi ma'alimu yace kalma ku ba ta aiki da ba za ta yace ka ku ko ka ta aiki da ba za ta ba ku tsaya ai aiki wani za ka ga aikin da aka tashi ba zai iya zai iya ba ba da za ta yi ko kuma a tashi wanda zai ke sannan biya wa rubuci ana ganin karamin ruwa Allah Allah ma da suke sarki ya tsara Allah ya zana suna mai da kuma kushe da mu muka raba rayuwa mu muka raba Allah ya ce yi kimanta ya yi masu kudi ya yi masu na sannan ya yi kallon ya yi kallon ya yi tafiya ya yi kallon ya yi ya yi talakawa mutuk na wannan zai fi hikima ta ta'ala su masu kuɗi ka zama wanda suke cikin mutuna da masu karatun da talaka baya ce gani shi man ce ma ka nemi karatun da talaka bai da gane na shi ne karatu ma saboda ai mai kuɗi kawai ke gane karatu kun gane shi talaka yadda yake kallon abin da ba daga kwakwalwoci da shi kawai shi ya ɗauka shi ya ɗauka duk wani damuwa da ke a duniya da mai mutum da shi kawai da kama a kai a kai kuma duk da yana da aka masu tsaya wajen gani yana ganin da zai samu kuɗi da ba sai yi zai kuɗi da matsala na a baya da kuma kuɗi ya samu haka ku haka ba na shi ne kuɗi ya samu haka ku yadda duniya ana yi da matsala haka da kan matsala aka gina duniya kuma aka za ta rayu da za ta kare ya sa kowa ne halar jarrabawa da Allah yake masa da ba da mu kudi da ba na da zan yi zaki a gaban da rabi da ban da talaka da ba amma kawai duniya ta take da damuwa kuma ba za ku ji ba ba ba kullum zai sa canza haka sai ka kaga shugaban kasa yana cikin da mataimake suna cikin da gwamna na cikin da mataimake gwamna na cikin da kana da yanzu damuwa in na faɗi wanda baya da damuwa ya ba za ka samu wani babu na saboda haka Allah ya tsara su ne ka san ba da mu kuɗi ba ne kai da mu ka je sa eh shi ne kawai su wani ba su ba shi ba ne amma ba dan adam akwai abuwa guda da farko wani sai da ka duniya idan yanayi yanayi yanayi sai sa dan adam in ya tsaya ya gane sai ga kawai ya dage ba Allah kawai saboda ba ka da wani mafuta kawai ne ka ba Allah in ka ba Allah ko me aka yi ma ko me aka yi wai ko ko ya ji ka ba ta wani yau ka kore ya ya tiri ba in dai kana ba Allah ai ko zuwa duniya kai kai kai ba ka da matsala na ai matsala shi ne ka je lahira ba kai ne wannan shi ne matsala Allah ya tsare matsala ta karfi duk abin da kake tunanin matsala ba matsala ba wannan ita ce matsala wannan ita ce problem wannan ita ce damuwa ita ce cikin hankali ita ce musiba ita ce bala'i duk abin da za ka tuna mana to shi ne wannan amma ka lalata wannan komai na bila komai da ka sani to duk abin da za ka kira kowa da biya zai yi kowa Allah ya ce kullum wani alaiha fara كل هو لله ويبقى وجه ربك ذو الجلال dan kaga idan abu da mutum zai yi yin da zai yi a ta'ala shi ne nasara cikin wannan rayuwa sauran duka wato na bibiri wanda ya samu shi da mu arziki ne su kira Allah Allah ya ce maka ya samu arziki na halal daga daga farkon farkon farkon aiki ma ke arziki ya zanna halal mutum ya samu Allah ya ba mu halal sa'an ya zama ya kace ta hanyar halal hanyar mutum wannan duk wanda ya samu wannan ya more wannan daɗi ya ji ya more saboda zai more a duniya zai more a lahira eh shi ne rabbana atina الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا wanda ya samu wannan ne ya samu zuciya mai kyau ya kashe hanya mai kyau wannan tsaya da amma kaga kowane a cikin waɗannan da samun zuciya da kake na in ba a yi mai kyau ba ya zama da ha in ba a samu hanya mai kyau matsala amma kashe ta bayan a mara kyau matsala sai za a kuma mutane Allah ya tsare a ruwa da man da ya ce wato kariya da ruwa wato dan uwa shi ne na bakwai a cikin yan uwa yan uwansa وعن ابي مسعود البدر رضي الله عنه قال كنت ادرك غلاما لي بصوتي فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم صوتا من الغنم فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واذا هو يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام قلت لا ادري موجود فاعله ابدا وفي روايه فسكت صوته يدي من هيبته وفي روايه قلت يا رسول الله هو حر لولي الله تعالى وقال أما لو لم تفعل للأحسدت النار للمحت النار أو لبرست النار رواه مسلم في هذه الرواية أنت واحد من العظيم مسؤول البدري yace wata rana shi ne abin masu yace ta cikin kirba kowace barika zana ina cikin zana bawa ya ba ta mana da shi ina zuga ba su zana ina zuga ba su zana sai na yi kuriya a baya sai na ji ana shirin ka sani ya ba ka sani ya ce ban gane muryar waya saboda na yi shi ina ɗaukar kula da ya ce sai mai muryar da kankan da ke yin da san ya ce ba zai yi muryar da ta ba ya ce har yanzu kusa da ni wai ga wani da yake ji ko bin da ake mun sallallahu alaihi wasallam sai nan ji yana ce ya kai aba muku da kai yadda kake yi kana yi a kan wannan Allah ya yi Allah ya yi wannan akan ka ya yi wannan akan wannan bawa yaho haka nan ikon da Allah ya ke da shi a kanka ya fi ikon da kake da shi a kan wannan bawa ba ikon da kake da shi ne za ka ke kake ba kai yanzu Allah ya sa aljanu ma magani wani aljanu ya samu hutuna kaga da kai hankali ya zaɓe na na aka gada haka hankali ne inda kake zaga hankali a duniya ta hankali kawai kai ta jin lura da ba ka gani Allah ya tsare da haka maza da zaka zai ce masa ka sani ma in kana ji kana da iko a kan wannan ga sai za ka yi da sani ko kana kanka ya zama ya ce da ya ce da kai wa da sake shuka wani bawa har abada a ruwaya a wata ruwaya ya ce da na ji da wani Allah ya wannan magana shi kula da faɗi a nuna saboda kwanciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ya ce ne na ce ya rasu da Allah na aika shi ma ya ba zama ka saboda Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka dan saboda da ba dan kai haka ba da ke kashi ko saboda shi da sai wuta ta shafe ka wata ruwa ya saboda shi ka ke na san mutum yana gaba da mutum ba da yin gudu da zai zaɓi eh wani duk wanda ya yi ƙarƙashin kowa ko ta me ba dalili ba ne don me kai ma wani a da wannan kuma kamata biyu za وكما تزرع تحصد وبنفس الجيل الذي تجيل به الكفار ليس كي هذا الامر yasa wasu ta ga abu nan samun shekarar da ya faru Allah ta yi da ne ba eh ya ji ya ji zai sai kuma Allah ya kawo wanda shi ma ya ji zai ya ji muna yara wani ya zo da gajiya duk wani ɗarfi wuri a inda muke bai sai ce ka zo kuyi kokowa da ka zo sai daga kai kula to ka ga dole ya bara sai ta fara kuma ya ce sai ka zo kuyi kokowa duk kowa yana yi kuma ya ce da an yi kuma ga ta ba ta in ka zo ana nan ana nan ana nan ana nan ana cikin filin kokowa ya zara da cin zariya mun koyi kawai ga wani ya zuwa shi da ya koyi wata ya zaka da duka da ya zama kawai rana kowa wata ya kawai kamar ma kamar ma ba zai dauki shi zai yi buga shi da shi areda yana rike kasa da sa dauki kamar da ya kawai zai kare dokoki ranar kuwa ya huta to za mu haka yi ke rana rana rana wata rana shi yasa mai ta kare yi a baki da wata na shi ma da ya haɗa da basu وعن ابو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من درى غلاما له حسن لم يأت لم يأته او لم إلا كفارة وإن وجدته رواه أتما أن يكون لا يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وليه باورتا wato kan wani abu da bai yi laifin ba ya bar kula a halin da yi laifin ba ko ya mare shi to kafara da zai yi na wannan zalintar da zai yi ne ya zama da wanda lokaci da ka sinisi bai da ana farin mutunci a kai da kuma daga baya a gani ba shi ba ne wani kuma kowa kuma ba kawai shi ne an tuni yi kudu ne kamar da ya ce ya ya ya ya وعن كان بن عكيم بن هشام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنبار وقد أعلموا الشمس وصب على مسلم البيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الحراج في الخراج وفي رواية أمسوا في سوريا فقال الجامع أشهد لسميت رسول الله لسميت رسول الله سبحانه وتعالى رسوله لسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فدخل على الحمد فعزته بعض الذين كله فهم الأنبار الطلاقون من العدد أثر وقع عندي لك الكتاب المعدي أي كتاب ثلاثة أثار وقع عليه جدي جي ونور شبي ya zo ya same su ba ya dauka ko? ya zo ya same su wato an kai an kai yaro a rana an kai yaro a rana ana kuma zuwa kuma mai kaga zafi ne ba da zafi ko an ce ya su a rana ana zuwa kuma mai a kan sai ya ce a wannan nan ba kuma mai sa mai sa mai sa ake haka ya ka ce ana mutu police ne ya yi kuma alama saboda musu ya a rayuwa a wata ruwaya an tsare su da saboda rubiya juriya ba ita juriya ce wanda wanda da ba wanda suke da yadda wannan sunan to shi ne sai shi kita kuma yi kuwa wannan abu wa ya mun ba dai dai mun shi na tabbata na ce da na ji manzo Allah ta sanar da cewa lalle Allah ba ku sarki zai yi wa waɗanda suke wa mutane azaba a duniya a tashin kiyama wato waɗanda suke azabtar da mutane Allah zai musu azaba da zaka ƙara kake a rage yawa mutanen da suke da suke yi wa mutane azaba Allah ba ku sarki zai azabtar da su a tashin kiyama daga kada wani ya zama sanadiyar ka azabta da wani babu da ne zai ya zama mai ci da mutum wani a ƙara da ne o wani da ne ya ƙara ne ya mutum ya zama yana fushi da wani cikin wasu kaga ai kuma masu sa kula da kadar mutane ne وموقفا بعباده حول المسجد الأول الذي يتوالى حول أجل من الإنسان وشيء يجعل سيئاته موجا عليه kalifa na wani lokaci gaba da yake wannan gari ana cewa abin barwa da aka mu yin ta wajensa ko wajensa da ya shiga wajensa shi da shi ya gaya masa ya ce ranka ya daɗe ka ji ka ji ka ji abin da na gani kuma ka ji ka ji abin da maza na sallah ta gani ba a take yake a cikin ba sai kun ji a ɗaya kaga wani lokaci ma'aikacin da za ka sa na shi yasa a idan mutum na cikin lokaci aiki ne in ya sa a yi abu ya ba abu in ya sa a yi ba zai yi bane ya ce a yi ya ce a yi wato kowa a yi wani ne da kai Allah ya tamba kamun a zo kan wanda zai yi ba da haƙƙi ne kaje a yi ka tabbatar a yi eh yadda ka san kasa kace kaya ke ba ka canji in ka ga kana da ai kana karɓar da amma ka canji ko ba ka da kawai ne ka da baya ba ma ka so ba ma ka ba ma ka ba ga ya ha to yadda kake tsayawa ba ka canji da kisa tabbata ya ce kuma kai kuma in ka sa tabbata ai ba ka ka ba kawai shi ke saboda ya haƙi haƙi ne a wuya wanda ai ba zai yi ba zai ko ya aka ba mutane dukiyar mutane haƙi ne a ba a tabbatar sun ba su ko ba su ba su ba sun yi aiki da ita ko ba su aiki da ita ba duka wata haƙi dole wanda shugaba da ala mutum sun ya ba shi wannan iko ya tabbatar da ya kuma ba wai shi kawai ya ba da وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موضوع الوجه فانكر ذلك فقال والله لا اعلمه الا ان شيء من الوجه وامر في في ماله وقي في دائرته وهو اول من نوى دائرته رواه مسلم الدائره الثانيه ناحيه السلب والكيد حول الامر حتى راى النبي ابن عباس جلالا تعالى تفتح برسله وترانا ان صلى الله عليه وسلم يا دور الجاهليه اي وقع علامه على فسحه ko za a yi muku alama cewa wannan ko na wani ko wannan za a kai a yi za a kai ko ce ka za na ko mai yi ga nan da ce a ganga ne ba a san wani ko zai gaya na to irin wannan alamun shi ma za a yi kamar a fuska da Allah da tsoro fuska a yau ne da yarda da ya koro ne da za a kai samun alama sai ce a yace ni ba zan yi wa jaki alama ba sai ni ne a wani waje ba a kusa da aka mazala ta da su wanci a gefen zuwa wanda aka yi masa alama ya sa shi ne farkon da sa aka yi masa alama a gefen zuwa wanda fuska ka hace dabba ce a kana da daraja kar mutum ya ce dabba ce ba yi wulatar ba ta وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جمال فوجد في وجهه وقال لعل الله الذي وسمه وفي روايه مثل هذه لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في وجهه وعلى وجهه في وجهه أروى كان من ابن عباس ولا أول من يأتي أمة علامة أقولها ذلك ثم لا يكل على على أنك فتحكم من يقصد أو تروى يا من لا يعلم kada a dake ko mutum ko dabba a fuska ko kuma kada a yi masa zane alama a fuska ko Allah ya yi godiya na wasu ta riga sun zanza na wasu ba sani wasu kuma wasu dalilai amma da ake da karatu zuwa a ce su masu zaɓi ba na sun bera ba ga yanzu ba kuma wasu da dalilin da sa suke bayan an ci saboda yaki ana bacewa ana za a gane a gane ya amma dai da zaɓi ba da yi musamman fuska sai dai wani wani har ya kama shi an yi wato shi alama haka da nufa dama nufa mali dama wanda zai fara fata su ji da kai ko aikin aikin aljanna mai yi yanar kun tsara haka mun kuna mai na wanda koya tuba to ba a ji a koya tuba amma dai ba a duk abin da za a yi banda fuska da banda fuska fuska waje ne mai daraja ba a sama Allah ya tsare ko cin nama da kuke ko wani kuka kashe a cikin kuda shi yasa ake magana da da yana da yin an dawo baya wannan abin da shi ba in wani ne ya zo kuna tare ku ko biyu sai na uku ya zo kuma kana kuma kana na uku ba ka san wani ko ka nemo wani ka nema mana abin wani ko ka nemi yin da wani da ala ina son na biyu da magana sai ga wani ga ba ku bayan da za a yi kuka kan yin da ya fara wani ba ka ai kun gane saboda ai inda magana suna ke yi ba ba ba su ka kuma neman yin domin ba wannan abin da ka yi na ya zai magana ta wanda da shafi kai kuma ba kowai da biya da yake nan ya zo da ayi da ba ina kuma ba ya da wani ke na na na Thank you. So, daga wata nan na raba sunan dan ya zo shi da kuma da kuma da wata da wasu da ke su ko ya yi ko ta da ne a mana kun shi na sana a shi mu ji a ran kuma ne kuma shi kuma ne ne ne da ta shi da ma aiki suwanan babu ne da ya a yi da yau na aiki abu ɗaya zai yi zama da laifin da shi ne ya yi wannan don kuma na wurin zalunci na wannan manufa amma shi jan hanya a gani da shi sai kuma aka kasa wannan wurin da shi sai abu shi sai ya ta kafin labarin da shi ya ce na a wani bila ya Rere da ake na mutane na wura a jirage. Kun ga tsaron da ake magana? Rere al'ummar ba ta rayuwa ne da tsaro ko tsaro na al'umma Allah mu ko cikin nan ya yi murna Allah ya yi cikin abin da ke tsaye al'umma ba ku ji tsoron da ya dace kwarai ba Allah ya ce bari abudu rabba hadal gari ya ce Allah ya at'amahu min ju'i wa amanahu min khawf wannan abubuwa guda shi ne rayuwa cikin rayuwa ce duk wanda ba ba a cikin ma ba al'umma ba ba abinci ba abinci al'umma ba tsaro ba ba al'umma shi ya sa ake cewa in dai mulki da gare shi ko ma wani ne jinsa ya yi yarki yinsa shugabanci saboda idan aka bar al'umma daga ga mutane wannan kuma muku wani misali wani kusan da rai yanzu da za a karanta a Najeriya cewa an ba mu kari hawa ɗaya ko mai daga dama ne a misali kun gani a one hour ko mai kai ba kuma misali ne ke kuna ga bayan wannan awon da ya za a ta Najeriya ولا يعيد الفرد ولا شيء فلن يستنشق الكذب على دليل wani zai rika banka wa biliyon guda a Allah ba a ta so me ba to barna ce za a yi wanda ba ka ba ka tsammani a zalin da mutane za a yi dai da kake kai inda kake ganin kamar ana ma ba daidai ba kai ma rayuwar ko tana ci maka sai da kan kowa ya ga dama ya kun da dama rayuwar ba za Thank you. sai beli kudin beli kudin beli sai beli abinda za ka yi kai ta addu'a kan Allah ya saka kai ta addu'a Allah ya tsare ka da abinda zai sa ka kai beli ba ina cewa akwai wata abubuwa da ke bai daidai ba ne amma dai wasu tsare na da ake yi na tsaro akwai wani mutane da ke tunanin gaba ba daidai ba ne ana yin da su na kuma duk abin da kusan da da kake tunanin da ba wani ba za ka iya na za ka iya ku gidan ka ba za ka iya na kan kowa ya ga dama abin da ya ga dama jalilar da za je kafin babbar abin da akwai kaya shi ne ba ma'ana abu da haka a gane da yake yi da ake yi su da su a yi amma da dai a kan yawa abubuwan da ake wanda ba su da shi ne zo shi ne kawai su da shi su ne a cikin su ana gaya ba su kokarin shi ya shi zalunci kowace shi ne Allah ya zai ka zalunci kowa amma ba kai kuma sai abin da rin da yake so shi ne ma ba magana kaga mun tsara yana da wani abin da ya yi kula ne ko yake nuna yi ba su ba ya kama ba shi ba ba to wani abubuwa da shi an haɗa da irin da nuna ana da kan mutane akwai mutane barwuri a za a zo a tattara mutane ko ba shi mutane amma sai a ce abin da ake so ji a tsayayen da suke da kashi wanda bayi da zai ji a cikin na ko da me yi ba da mutum zai ma ba ta da ya na da ba zai ba yi na ba ai ai a a a a ma da ya ka da ba mutum a duka sani ba ba tambayar ku na suna rubutawa amma idan ka ji suka faɗa wallahi mana na shi masu ya zama dogon shoko shoko shoko kike wannan ma magana ta ku ba ta mana lokaci ko a hanya kake cikin mota ba ga mutane na zai san ba amma ba zo ba ba ta da karkara kan Allah ya saka shi wannan su zai yi ba na Allah ya Na. Amin. Wanda ne za a ɗan sai sai aure kaji sai kirta da aure sai sai aure to da sai aure sai ta zo suka da kuwan shi to daga sai ta zo ta samu shi ta aure suna cikin zama sai aka taimake da su ne sai ita ma ta mutu to da ta mutunta to ana nan muna rayuwa shi har da mutu a cikin to a rufi to kun da ta fito ta ya wuri ba a cikin tana da ta to sai kun yi da ƙarshe kwana ya dare to da kwana ya dare sai ta kuma yadda take a cikin da ya yi ta ba da ba da ta abun kuma shigo da hikima ya yi wannan sannan da a ba da haka wani ba amma irin ranar da ake samun hikima Allah so wani ba mu kuma ba ne suna sanye to kuma da yana kan mutane shi yawa 我们今天通过报文，就是 da Turbe ne ba wata abu ne. Ya wata abu ba wata abu. Turbe ne gara. Ha?
suna fara da wani da wa kuma yana da wani kuma ba a Wallahi abin da za su kawai su yi na abin da ana samun Allah. Kakanni. Gwamnati ya kamata su tashi. inda duk inda ake takalmin da kamfani ba wai daga sama suke san kowa na tunda abu ne wanda zai jawo fitina ba wanda zai da ana kan sunan Allah ya bari ya ji hankalin ya yi ne an gane ba zai yi ba da haka abin da ya kamata ne tunda na kan kamfani kuma ba za a san wanda a yi da na ɗaura bayanin wani da suna da aka ce a hannun da wasu karan makani da gangaski da larabci a rubuta allahu a ƙasar takalmi da ya ke yi ana kaka a sun da cewa mutum da zai tura yadda ba wani da aka ba zai yi wani ya kamata a gyara kuma da yi ai ai alhamdulillah a cikin rayuwa abubuwa da yawa da dinga sa ba dan suka ji wani nabi ko daɗi amma da Allah ya yi wa wasu magana wasu an ji da kafin sun je da dan kamu ya yi amma dai da akwai wata muka muka da mutanen suke musulmi ne da sunan suna dan Allah muka ne musamman masu manyan manyan motoci wajen da ya zai gaya mu sai su samu leda a ƙasan mota sai a sa Allah Allahu Akbar a cikin abinda ta yake tare da siddaya Ugari abinda ke tare da siddaya wanda zai je yi fitsari ya bi bayan gida ya na ya yi wajen wani karkace yana yi hawa amma ba da yanzu suke shi ya ɗauka shi wani imani sai sa Allah wa akbar yawa ka ga da mu ba dai mun kuma shi sunan Allah ya yi ma shi duk wani wanda ya zai gaya samu wani abu na dangana mun ba ya yi ko ba ya yi eh Allah da sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girma ba a ciki kuma duk inda za a tsaye da duk abu na dangana da ke da dai sai ya tsaye Allah ya tsaye kada ya rinka wasa da sunan Allah ko kuma barna Allah kan sun muka wasa na Allah ya sun muka wasa ba Allah ya ne اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصلي على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم فقال وكان أوليك أن أوليك فقال كان الذين كفروا وكم لنا وكانك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا كلها وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على أمورنا وعلى وكان وجعلنا كما تدعو الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين سبحان ربك